الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinaba yau muna bakwai ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa kamar yadda aka sani wannan shine kenan karatu zama ko na 23 ko akan wannan cikin wannan risala muna da magana akan wasiyoyi da mutum yake yi ma magadansa yayin da yake shirin barin wannan gida wato duniyan nan yana gaya masu makabarta tana da abun ban mamaki kuma ko gobe idan kana so ka gwada wada ka gani ka je matsabarta ka kira duk wanda ka sani mu a yanzu muna da abubuwan wa'azi da muka gani dama an ce kafa bil mauti wa'iza mutuwa kadai ta isa wa'azi to le mutumin da yake da matsayi da zai ce a yi ko ya sa ko ya hana ko ya kaza yau ka ga gashi nan har an kai akwai waɗanda suna sun kai matsayin da suna da jirgin su su kadai idan za su tafi sai da izini kwanaki sai da muka yi magana koko ya kai bara da wanda ya san abin yake gaya mana idan waɗannan masu jirgin nan suka shiga cikin jirgi sai an zo an tambaye su kun shirya a ba da izini jirgin zai daga sannan ku ba da izini sannan jirgin ya daga haka in za a sauka sai an gaya masu yanzu za a sauka ba ana neman izinin ka za a sauka ni ka za ya ba da izini sannan a sauka to amma ya kai ga sai mutum gashi an nuno mana yau ba cikin jirgin zai shiga ba cikin bodin da ake sa kaya nan za a sa shi a kai shi garin su mun gani kusan sau biyu wanda dai suka ma girman sun gani biya da haka amma dai wanda muka gani kusa kusan nan mun gani lokacin da shugaban kasa marigayi a baciya Allah ya karbi rayuwarsa Allah ya ɗansa aka taho kuma lokacin da marigayi Umaru Musa shi ma Allah ya karbi rayuwarsa shi ma Allah ya ji kansa to mun gani a ɗauko su daga Abuja ga iyalansu nan biye suna rike da turbi a ɗauka wanta aka ɗauka sai Kano wannan aka ɗauka sai Katsina kuma har yau ba mu ji an ce sun dawo ba wannan kadai kuma da za a je makabartan nan in dai ba a gida aka sa mutum ba ni ba sai da ake rige su ba amma dai in aka je makabarta yanzu da kabarin da na talaka duk sun yi daidai a wurin in ba nuna ma aka yi waɗanda ke zaune wurin suka ce ma wannan shine asalin kabarin ko ko akwai wata alama wadda za ta sa a gane da na ma'aikacin gidan da na waɗannan din ya zama daidai shine abin da wannan ya yi magana jiya yake cewa a taitul kubura fanadaituha فأين المعزم والمهتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر تساو جميعا فلا مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتبدو نبات الثرى فتمه محاسن تلك الصور فيأتى إلي أن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر هل ينظم تنبيوات يا نتوى تاهي توازي saboda haka da mai mulki da talaka da sarki ko yanzu wani sarkin ya mutu kwanan nan ba dade ba an nada wani to da za a je makabartar nan yanzu an kawo wasu kusa da shi in ba dan alama ba ba iya gane wanda ba da shi aka bai iya gane muhimmancin kabar dan da girman kasa da wani abu ba za ka gane ba ta ado in an yi wani abu na bid'a ne wata kila amma in dai aka bar shi daidai yadda ake barin kabarin a ɗabi'atar aka yi shi yadda ake makowa in aka kai Allah ya sa muna da rai baki ka shiga makabartar nan ba ka ganin wata alama da za ka bambance wannan na mai mulki ne wannan wanda ba kowa bane duk sun zama daidai to da za ka tona ma ka cike ciki sai abin ya fi baka tsoro a nan muka karanta da ku wani dalilin tubar shi dalilin magawarsa shi ya ba da labari ya ce shi ɗabi'a shi abu biyu suka sa ya tuba na ɗaya shi ɗabi'a shi ya je matsabarta in an rufe mutum ya tono ya ɗauki lifafa ya daɗe yana yin wannan aiki ya ce amma abin da ya fi ba shi tsoro sai ya je ya ga da yawa idan aka rufe mutane ba da daɗewa ba sai ya ga an juyar da fuskar sun koma suna kallon yamma ba sa kallon gaba wannan abu ya tada mai hankali ya ce to dole mutanen na ko wani abu da suke yi wanda ya sa da mutum ya mutu ko a sa shi a kabari an sa shi a kalli alƙibla sannan kuma ba da daɗewa ba juya shi kalli yamma ta kone kuma ya tona kabari sama da dubu ɗaya ga haka a lokacin jigajigan da ke raye cikin jigajigan bayan Allah imamul auza'i shi ke raye aka rubuta mai takarda cewa ga matsalar da ake samu ana zuwa makabarta fa a tono mutane sai a gan sun kalli sun juya masu baya ya tambayo ya ce ko mutanen nan ahalu la ilaha illallah ne aka tabbatar mai haka ne musulmai ne sun mutu suna cewa la ilaha illallah yace to su dai abin da suka karanta daga magabata ba wani dalilin da zai sa mutum a juyar da fuskar shi ya daina kallon alƙula ya kalli yamma illa allahumma illa idza mata ala ghairi sunna ya mutu bai ba kan sunna yake bi ba kalli irin bukukuwan da ake yi wancan sun gama nasu waɗannan za su fara nasu kuma dukkan su ce son manzon Allah suke yi suke yin waɗannan abubuwa wannan shine na ɗaya abin da ya sa ya tuba da ya ji wannan magana ya ce stop to na biyu ya ce ya je makabartan ne wata rana zai tono ashe wata mata ce ita kuma ta mutu an sa ta a kabari ya fara tona kabarin nan har ya kai wajen lufafarta ta ɗaya ya fara jan lufafar nan sai ya ji tana jan lufafa yana ja ita ma tana ja sai tsugunna ya ce za a zai gagare shi ne shi sabon ba fa sabon shiga bane yan yana ya ce wannan zai gagare shi ne ya ja har ya cire ta farkon ya ƙara kama ta biyu yana ja ana ja yana ja tana ja kamar dai a ce mutum yaro ne zai cire ma riga ko zai cire ma abun nan kamar masu yin ilimin su sanyo babbar rigar nan ba su sa wando ba ciki su sanyo ba za su yi haka ba sai yaro ya zo yana so ya buɗo ma ita ba za ka kwace ba ka tana kwace kana ja sai ta ji ita ba sai ji tana yana ja tana kokarin ta kwace ita kuma ta gaura mai mari to kullun an zo wajen karatu sai a gaishe ya rufe fuska ya ki buɗe nan wani ya ba ya ba gefe guda ya kira wani ya rufe wani shine wani ya tambaye shine dalilin ma da ya sa muka ji karatun kenan sai ba shi labari yace in ga ma abin da ya faru amma za ka rufa min yace zan rufa ma yace da ni nan da kake gani na na bash ne ni bai tono kaburruka ne yanzu ya dawo makaranta ne ya tuba yace ka ji dalili na farko da na tuba dalili na biyu kuma sai daga mai wannan wurin ya gani ya ga bakin mari ya na kan fuskar shi sun yi baki a fuskar shi kowa ya kalla zai ga gasakkai ya sunan wanda ka san da an gaura mutum mari ya alaman ya su to shi ta nata alamomin sun yi mai baki a fuska sun mai da wurin baki ga alamar ya sunan ya ce wannan yatsun da ka gani mari na aka yi a makabarta a cikin kabari wata baiwa Allah na je zan kwakwalo ta ta kaura min mari daga nan na gane cewa lallai abin da yake shine in tuba kaga ya ga wa'azi sannan kuma kalli yaron nan da aka zo wanda ya je ya mutu a gaban wancan malamin na manta sunan shi wane ne ba bishirul hafi ba na manta sunan shi ai wa'azi aka yi aka bashi labarin kiyama aka bashi labarin kabari aka bashi masifa yace da malamin ya faɗi ya faɗi abin da za a yi tun daga lokacin da mutum zai mutu a cikin kabari yayi magana yayi magana ya ce malamin wai yanzu wannan rugun tsumin da malam kake faɗi duk yanzu wannan faruwa zai yi abin nan bai ce ai ma ban faɗi komai ba ba in dai maganan kabari ne mutum ma ji komai ba malam yayi kuwa yayi ihu yayi kuka ya faɗi ya sume aka rarrabe aka aka kai gida ya kune ya ce kai son asaran lalle mun yi asara na wulakanta rayuwa ta a banza kuma shi da can dan daudi ne wa yayi kuka yayi kuka aka dauka aka maida shi gida sai da aka zo ana kashe shi hadda mala ja da shi kai karshe dai ma kawai ya ce ga garin ku ya mutu a katar za ka kai mai sallah aka kai shi makabarta daga nan kullum malamin nan har rayuwar shekari sai ya rika ba da misali da matashin nan aka ga matashin nan saboda aka jama'a mu rika lura da abubuwa kuma kullum abin da zai nuna ma fa sai an je makabartar nan shine ka kalli kanka ba yaro kake ƙara zama ba to in kuma aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya sai ka zo ka tuna ko babanka na nan to ina kakanka wanda ba musulmi ba shi mana wannan wa'azi a wani wuri mu dai Allah ya sa komai muna da shi amma shi ya tara mutanen garin su yana masu shi a da nan a Makka nan kusa da Ka'aba in ka tafi wajen wannan taro tauhid ma nan ne wajen aukani wajejen nan wajen take aka zo ya nema mutane wa'azi a wannan kasuwar da ake ci wadda Larabawa ke ji da ita ya ba da mutanen shi yana cewa ya ayyuhan nasu sma'u wa'u mutane na ku ji abin da zan gaya muku kuma ku rike ku ji zan maku wa'azi yace inna fi sama'i la khabar in ka kalli sama zaka ga akwai labari tana gaya ma abubuwa tunda zaka ga dare ya zo ka ga taurari ka ga an yi ruwa ka ga an yi sanyi wa inna fil ardi la ibra in ka kalli ka sama akwai abubuwa da yawa da zaka gani za ga itace sun yi ganye sun yi kakkaba sun yi kaza sun yi kaza da ka ga itace lokacin bazara ka kalla wanda ya zai kawai ya sani ga abubuwa nan sannan ga yara kana gani kai kanka kana bin wani kana ce mai baba da can wata rana kai ma wasu rika bin ka suna cewa baba da in sun zo ka haɗa su da kayan da ka zo da su ka ɗauko yanzu in ka zo da kaya sai ka ce ku je ku ɗauko duk wannan kai har wanda nashi suka girma sosai suka fara iya tuka mota ni na ta gani tun da zan zo gida kawai lokaci na son shigar da mota sai a ce sauko kawai baba shiga ciki kawai za su kwashe kayan su dau motar su shigar da ita inda ya kamata da ko ai na san ba haka bane wannan duka yana gaya mana wa'azi ne yake nuna mana in ka kalli jikinka kaga inda gashi ya fito ma da babu ka sa ka kalli maraka ka kalli haɓaka ka kalli hamatar ka da ba gashi yanzu akwai inda fi zalika laibara wani da ya rika mala'ikan mutuwa ya rika ziyartar shi ai cewa ya in lokacin mutuwa ta yi ba kwa sanar da mutane ce ba wanda zai mutu face sai mun sanar da shi to ni in lokacin mutuwa ta yi ku sanar da ni ce za mu sanar da kai ranar nan lokacin ɗaukar rai yayi ya zo ɗaukar rai ya ce ba ku sanar da ni ba ce mun sanar da kai sai dai ba ku gane ba shida ya ce da can yaro ne kai ka zama babba duk da ka kwana kwana ɗaya din nan ka yi kusa da lahira daga ranar da aka haifo ka kace kwa ka zo duniyar nan ka fara fuskantar lahira domin an fara maka minus an fara deduction kwanakin da aka baka lumfashin da aka baka nan daga sadda ka fito daga mahaifa ka sauko duniya kai lumfashi da an cire cikin abin da aka ɗeban ma ana ta cirewa ana ta cirewa laila nahara kuma dai ni ban san ko har yanzu an yi wani mai wayo wanda zai ajiye hutun lumfashin ya hutun sati biyu bai yi ba sai mutum yana da wayo ya ce saboda ya tsimi kada lumfashin ya kare da wuri bari ya rika ba da break wani lokacin ya gana ma ya sati biyu bai yi ba ko daya saboda kada ya rika karewa wani lokacin mutum ya gana ma ya dauki na wata ɗaya hutun ya hutu ba lumfashi ya wata ɗaya ya huta saboda ya daina karewa in akwai mai wannan dabara yanzu koya mana mu ma tun daga sadda aka haihu mutum to so naka kana ta kwana kana canzawa kana canzawa ka zo ka fara ka zo inda baka da gashi ya fito ka zo inda kake hange ka daina hange ranar duk ba ma sa gila an mamaki nike da inda ga mutum ya sa gila ana nan ana nan yanzu da abin baka sa ba za ka gaishe ba da kyau to in ma ka yi sa'a ka gama da irin lafiya kenan haƙoranka da wane ne ka kalli haƙora ni ban san inda ake kai haƙora washi ba in haƙoran mutum suka daina kamawa ya yi kai washi amma ana nan ana nan in ba a yi sa'a ba wata rana ka ga suna cirewa da kansu suna lokacin su ya kare suna ta cirewa aikin su ya kare suna ta cirewa to haka za a zo har ranar da za a tafi ko da rashin lafiya ko ba rashin lafiya haka mala'ikan nan mai ɗaukar masu raka ka wurare za su zo su yi ma sallama ce ni ne wanda aka wakkala ni tun da aka haife ka in yi gadin ka in yi ma kaza yau aikin mu ya kare ni ne wanda aka ce in raka ka ka ciyo arzikin ka duk inda yake a duniya yau aikin mu ya kare haka za su yi ta sallama ɗaya bayan ɗaya sai sai dai mun haɗa da rusala sai ga sun mace daga nan ka tabbatar za ka mutu su suke fara tafiya kafin malakul maut ya zo to shi kuma yadda zai zo da yadda zai sauka sannan za ka gane wata irin mutuwa za ka yi da yanayin da suka zo gidan da yadda suka sauka daga nan mutum zai gane wata irin wata irin gamuwa zai yi da Allah tun daga sifarsu domin lokacin lokacin su da fararen kaya suna yi ma sallama akwai alamar cin nasara zai zo shi ma da fararen kayan ga kamshi ya bule ko ina kuma ya sauko kai tsaye wurin kuma zai sallama za ka ganshi in ka gan nan ba maganan ka tashi in ko ba a yi sa'a ba dama za ka yi ta ganin bakake kirin suna ta sauka daga nan mutum ya san yadda za a yi sai dai ba yadda za a yi daga nan an kai gargara su ne wuri biyu da ake kulle tuba akwai sadda ake kulle tuba am akwai khas am radda rana ta hudu daga mafadarta ta hudu ta nan to wannan an kulle kofar tuba gaba daya ba wanda zai tuba karba khas wanda yake banci mutum shi kadai ranan da ya ga mala'ikun nan na saukowa shi gargara cewa lallai cire rai za a yi a ran nan ko an tuba ba ta da amfani duk abin da mutum bai yi ba kafin wannan lokacin an mala'ikun nan suka sauko magana sunanta tare komi ya zama khabaru kana sai a ce da can da can da can za ka wannan mala'ika a ce mai ai mun aiko ma so daga kada da gashi ka kada gashin ka baki ka yi furfura ka haifi yara ka haifi kaza ka haifi karfi abinda yanzu da kai kake da yaran kai kake daukar su yanzu kayan da suke iya dauka ma baka iya dauka wani abin ya gagare ka sai dai su ma dan matsa ba baka gani sai ka ga sun yi shu sun dauke shi ka kusa mutuwa wallahi inna fi zalika al-ibra ka haifo karfi da kana da karfi yanzu kai ma ka haifo karfi to ka ka ku tafiya ko za a gane ko ba za a gane ba amma hadhihi al-haqiqa saboda haka mu yi shiri kafin wannan lokacin kullum hadisin nan za ka ji kullum ana maimaita ma mutane shi saboda hadisi ne sahihi kuma ya yi magana sharhinsa in ka je ka ga yadda aka yi sharhinsa sai ka yi sai ka ga masa mamaki wasu sun yi littattafai da shi wannan istanin min hamsin qabala hamsin hadisin nan kullum za ka ji ana maimaita shi istanin min hamsin qabala hamsin ka ci ribar abu biyar kafin biyar su zo aka ce shababak kabala harami ka ci moriyan kuruciyanka kafin tsufa yau in mutum ya kai wasu shekaru na tsufa yana zama abin da wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun wanda duk muka raya shi sai tashi daga mutum lokacin da yake da karfin sa malan ga bunya ga kama in ya tashi sai ka ganshi gabobi kowane lafiya lau bunyan shi tsaye kyam malam da ƙarfi ko ina amma wata rana sai kaga ya tsunkuya kaga duk ko ina ya mammoka ne inda za a ɗauko hoton shi wani in soja ne in kaki gare kaga ya yi wani kamewa ka kalle yanzu yanzu ku kalli wani har sai da ya soja ya zama shugaban ƙasa da in ya tsaya ya hakan nan ka kalla sai ka ji ma kai ma kana so ma ka zama soja amma yanzu yana nan bai ma san inda yake ba yana zaune a cikin wheelchair ba abinda ba a tara ba yanzu sai dai magana abin da aka aikata ne alkhairi amma yanzu kusan duniyan ma gaba ɗaya baya ma ba abin da yake samu a ciki tunda wata ran bai ma san abin da ake yi ba kuma yana nan raye Allah bai karba ba tukuna sai abin da mutum aikata na alkhairi da alhamdulillah an yabe shi abubuwa da yawa na alkhairi Allah dai shine mafi sanin sirrin bayansa ba samun zama alkalin kowa ba mu yi ta kanmu kawai to auna ka kalli jikin ka kalli yanzu yadda aka koma to kuma kowa ya kalli kanshi nan kowa yana so ya koma baya hotunan shi da yayi baya ya dauko su ya auna da na yanzu ya gani yadda ya koma haka za a yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya har wata rana mutum ya kai gama kwanaki wani aboki na ne yake bani labari ya ce da ya je wajen baban shi irin kukan da ya yi ba ɗan kanan bane baban na nan da rai ya ce amma wallahi yanzu baya gane shi ranan ya je da kanshi ya gaida baban suna ta magana suna ta magana shi ana ce mai ma baban gida sai kuma baban ya ce wato baban gida yanzu dai yanzu dai shi baban gida sai kwana da kwanaki sai ma zo gaishe ni ba yace baba ai baban gidan ne yanzu yace kai ina ƙarya ne kuke nan kuke ƙarya kuke nan baban gida yau shi rawan da zuwa nan gida ko baban gidan ne shi shi din ne amma baban a ce bai gane kwata kwata duk wanda ya zo gaida shi bai ganewa duk mutum ɗaya ne kawai ke gaishe shi da ya tuno akwai baban gidan yanzu baban gidan ya zo ya ce wai baban gida ya daɗe bai zuwa gaida shi kuma da shi suke magana to ka tuna da ya taba zama yaro ka kalli tsoho wata rana sosai sai ka kalli kanka ka ce o ka dama mai bacin nan shi ne ka fara wata na kore ka waje ka kalle ta ka ce o yanzu ba shi ma ya taba zama yaro ko ya taba zama wataƙila ma sadda ya yaren tashi ya fi ka ƙarfi ya fi ka tsalle-tsalle amma ga shi na yanzu an koma wani abu daban bai san kayan da yake sawa ba bai san abin da yake ci ba duk komi sai abin da aka shirya aka bashi bai gane kowa bai gane komi bai wani har kwanakin mako sai sun bace mai amrun mumkin to saboda haka mutum kafin wannan lokacin kai amfani da kuruciyarka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suratan ta mai albishir aka ce illalla wannan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim an halitta mutum a mafi kyawun halitta lokacin da yake matashi jikinka ka kalli jikin yanzu ka kalli jariri ka ga irin kyan jariri jariri duk molin shi aka yi shi in ka kalli jikin shi sai ka ga alamar kyau dai a jikin nan ko ka ce fuskar shi wane ne amma fuskar shi ta fita ka kyau saboda za ka tashi subul ka kalli tafin hannun shi ka kalli kafar shi ka gani babu wani abu subul wani kyau amma kuma ka tuna yanzu ka ga yadda mutum ya koma sau da haka mutum ya amfani da ƙuruciyar kafin tsufa ya zo sai aka ce illal ladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun annabi ya ce to wannan ne albishir an halitta mutum mafi kyawun halitta thumma radadnahu asfala safili sannan mu maida shi mafi kaskantan halitta kuma an tsufa kenan sai aka toje wasu aka ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki na kwarai falahum ajrun ghairu mamnun to suna da lada wadda ba a tauye musu komi abinda suka yi da kuruciyan nan yanzu sun tsufa sun kasa sai ai ta biyar su kamar yadda ake yi ma'aikaci ya yi aiki da kuruciyar shi ya gama yanzu ya kai retirement age sai a bashi gratuity da pension to haka za Allah Allah shine mafi karamci in dan adam ma yayi wannan a matsayin karamci Allah ba duk wanda ya wahala lokacin da yake da ƙarfi to ran da ya tsufa ya kasa Allah zai rika ba shi kamar pension da gratuity na wanda ya yi saboda ya wahala lokacin da yake da ƙarfi yanzu kuma bai da ƙarfi Allah na jin tausayin wanda gurgura ta fito mai cikin musulunci har kwa karanta muka yi ma duk rana sai an sa mala'iku sun kirge gurguran nan daidai yawanta daidai ladarka saboda kayi gurgura kana addinin musulunci kana cikin musulunci wahala da daɗi da ba daɗi kana ana ta juya da kai baka ridda ba Allah ka tsare mu daga ridda abu na biyu shine aka ce kai amfani da sihataka qabla saqam kai amfani da lafiya ka kafin rashin lafiya ya zo ran da rashin lafiya ya zo gurin da mutum yake yi suna da yawa yana ta in na warke in na warke kafin ka warke ne kai kafin ka rashin lafiya mai kai shi ma wannan babba ne na uku aka ce faraga ka kabala shugli ka yi amfani da sadda kake da dama shug farag da kana zama baka komi baka da hidimomi da yawa ka ci moriyar wannan daman ka yi amfani da ita kafin lokacin da zaka rasa dama kwata kwata kana so ka samu lokaci awa ɗaya ma zaka babu mutane na ganin kaman kuɗi ne in an samu kuɗi yanzu wani mai kuɗin hidiman da yake yi baka yin ta gajiyar da yake a rana baka yin ta saboda yana kokarin tara kuɗin kada kada sai ai asara in ya bari kuma abu mai waka cika ta shi dole ya san iya yadda zai ya tattara kayan shi ba ka ba mai waka cika ta shi haka zai ta shan wahala ya kare shi to kuma ga wahala ta biyu da za a je daidai yawan su daidai tambayar da za a yi mai yayi samu kuma yayi kashe sannan aka yi magana aka ce sannan bayan haka na wagila ta qabla faqri ka yi amfani da wadatarka kafin rashin wadata ya zo ma ba rashin wadatar da ya kai ƙarshe ka tara kuɗi ka tara dukiya ka zo mutuwa daga sadda ka ji gargara nan dukiyar ta kuma ba taka ba ko cewa kai a ɗai duka za a ba wani ta ce an ki ba za a bada ba in kai wasiya ta wuce sulufin dukiya a ce ba za a zartar ba sai da a dawo sulufi kayanka a lokacin ka ɗauka ka ba wani sai a ce ba a yadda ba ka riga ka gargara in ka gaji haushin wata mata ka sake ta a ce ba a yadda ba sakin yayi a malikiya amma ba za ta tafi ba sai ta ci gado ka kore ta ne dan ka ta ci gado dukiyar ka sai ta su ce yanzu sai an raba da ita duk za a tattare ka ba kai komi rigar ka wannan da za ka ɗauki wata riga ka kalle ta ka ce in na mutu a ɗau wannan rige a saman ita kafin a saman lufafa za a ce sai an yi mitin magadan sun yadda ko ba su yadda ba rigar ka haka ce saboda wata ila wani na son rigai shin magana saboda ba kayan ka wani yanzu in kai mugunta ka ce bari in zinariya ce ka haɗe suka ce a fasa ka a fito da ita dan ka haɗa kayan mutane za ka mutu da kayan wasu a cikin ka kudin ka wanda ka tara sai ka fito da su saboda na magada ne a fede ka fito da su tun da ka haɗe su saboda mugunta wannan shi ne sannan aka kai ƙarshen kololo aka ce wa haqaka wa hayataka qabla mauti kai amfani da rayuwar nan kafin mutuwa duk abin da baka yi shi ba har da aka zo daukar ran nan ya zama khabaru kana ko ka zo kana ta cewa aka ce saboda kada ka zo bayan mutuwa ka ga malaiku ka rika cewa dauki kaza a ba wani a dauki kaza a kai mantan a dauki kaza a kai mantan a ce duk an riga ba abu bukata yanzu an gaba duk sun samu ne mana ina tuna mana game da hadisin nan ina ma kaina nasiha ina maku nasiha akan hadisin nan mutum ya tsaya rika sa a cikin fi abun nan ɗinka nasbi ayunina mu sa shi kamar irin yadda ake sa rubutu din na office a nan ka sa ka rika gani kana tuna to ka dauke ka sa shi a cikin idanunka a zuciyarka ka rika kallon hadisin nan lera na hana ka rika kallon me ka na dan makanka domin ranan da aka je lahira wallahi yadda kake son mutum ba zai iya baka ran ladan shi guda ɗaya ba mun karanta wannan to ya kada cewa wa innal qubura wa ma fiha mun dawo littafin wa innal qubura wa ma fiha ayyuhal ahbab yace kun ga kaburruka da abin da ke cikin kaburruka ha la tadhkurukum ay bid-dar al-akhirah wa bil masir wannan suna duk an yi su ne lituzakirakum an yi kaburrukan nan an yi kaza dan su tuna maku bid-dar al-akhirah wa bil masir masir su nuna maku gidan lahira da makoma ku diba annabi sallallahu alaihi wa sallam bautar rana jiya mun yi maganar nan ba dan kada mutane su daina kai yan uwansu makabarta ba da yace zai roki Allah a rika bari mu ji ihun da mutum yake in za a kai shi kabari kuma mu ji ihun da yake in an sa shi cikin kabarin to amma idan aka yi haka to an ba mu wani nau'i na musiba kamar yadda aka boye mana mutuwa rahama ne aka boye mana da ranar da za mu mutu da sadda za mu mutum mala'ikan kada mu zo mu gan shi ya zo da can zuwa zai yi sallama kana ganin shi yana ganin ka zai sallama ya ce ga abin da ya zo yi duk inda za ka zai dace gudun in za ka gudu ka gudu mu gani kenan ganin mala'ikan mutuwa kan shi wata irin musiba ce shi yasa ake koye shi sai lokacin karshe ya kai kai ka gan shi da kanka kuma baka dawowa balle ka ba mutane labari kowa zai gana shi ranar ta yi da ku muka karanta cikin wancan littafin kalimat ala firashil maut annabi suleiman alaihi salatu wassalam a majalisarsa sai kasance mala'ikan mutuwa ya zo ziyara ma ya zo su zauna su ta labarin sa annabin Allah ne ga girma ka daraja kun ne sun labarin sa za ka mala'ikan mutuwa ya kawo masa ziyara su zauna su ta maganganun su ya sifar shi ta mutane ya zo ya zauna a labari ya tashi ya tashi lokacin ko lokacin aiki ya yi kawai tashi tafiye shi ya kawai ya tafi rannan da ya tashi tafiya ya kura mu wani mutum ido ya kalle sosai mutumin nan ya ji bala'in da yake bai taba jin masifa irin ta nan nan ba dan sai da ya ji tsoro ya firgita ya ji motsi gaɓoɓinsa duk sun motsa tun daga kwakwalwa har kan yatsa da haka da ya tafi zai tambayi annabi Sulaiman ba wannan wane ne saboda ya kalle ni tun da nake jin tsoro ban taba jin tsoro irin yau ba sai da na ji tun daga kaina har motsa yatsa na ya motsa ya ce dole ne malakul maut kenan malakul maut ne shi yasa ya kalle ka amma ba mu san menene sirrin ba da ya kalle ka sai ce to dan Allah annabin Allah ina neman taimako taimakon me kake so yace so nike a sa iska ya dauke ni daga nan ya kai ni can Andalus lokacin a kai shi can kaman ka ce kai ni bangon duniya yadda ake ta yace kana ganin amma haka zai ma wani amfani yace a a na san lokacin mutuwa ta yayi zan mutu amma ba ni san mu kara addu'a tun yana ne wani zuwan ni kuma nan nake kusa da kai ba na son mu haɗu ya ce an gama ina ka kake so a kasan iska ta ɗaukai ta kai shi can washe gari ya dawo bayan sun gama abin da za su yace yace yace mashi jiya ka zo ka kalli wani daga nan cikin wazirai na waɗanda suke ma abin nan ba ya firgita ya ji tsoro har ya sa an ɗauke shi an kai shi can bila da andalus saboda ya kada ka kara hatsa da shi ya ce allah da iko yake ai da kaga na kalle shi wannan kallon da na mai jiya na au na kalle shi ne a cikin rayukan da za mu ɗauka sai na ga yana ciki kuma na zo nan na gan shi kusa da kai shi kuma ga shi an rubuta andalus za mu ɗaukai za mu ɗaurai shi amma da na zo nan na gan shi shine na kalle na ce Allah da iko yake kaga wai wanda zamu dauka Andalus gashi nan a nan wurin a dodan Annabi Sulaiman amma mu da yake mun san duk inda Allah ya tsara mana din nan haka za a yi da lokacin daukar yayi muka tafi Andalus ba za su zo ainihin neman shi ba ina Allah ya ce masu dauka Andalus ko su dawo nan neman shi ina haba Allah in ya faɗi abu ai la yukhliqul mi'ad saboda haka da suka je ce da muka tafi Andalus sai muka je muka tarar har ya je wurin yana jiran mun zo kawai mu dauka mun dauka yanzu an gama ya mutu aina ma tukunu idrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta tanda ku wurin kai ba ma tanda ku za ta yi ba ta zo ku iso ka ta tanda ka kai bayan ka isa wurin na iskakka za ta yi wurin kamar kai ne kai gudu irin yadda da ake ma yara ko ai musu wani abu yaro ne ka bi shi sai ya ruga sai bai san akwai hanya ba ta can sai ka zagayo a ka tare ta gaba sai da ya kullo gaban sai kai ka ta ina ka biyo ta ina ka biyo ka daɗe shi kawai ba ta bayan shi ka biyo ba da ya tafi ya gudun ya gudun kawai sai ka biyo ta wata hanya ne kawai da ya zo sai da ya kai inda ya tsaya ya huta a matsayin ya rugo sai ka damke shi ka cewa na kama haka take mu mutane ka ɗau kayan ka duk inda zaka gudu kai gudun sai ka ci gaba da gudun ka gudu ka gaji ka kai inda ka tsaya ka tsaya sai ya duro kawai ya ɗauka ka dama nan aka ce zo ma ya tadda ka dama gudun naka kai wurin ne ba naka je ka dawo ba gudun naka kai inda za ɗauka ne haka ake a mota haka ake a kaza wani ana cikin mota ya ce a yi sauri wani ya ce ba shi ke duka ba sai direba yi sauri a ce saurin nan nan akwai ajali ne can gaba yana sauri ya kai wurin yana kaiwa a yi ya mutu ko kowa bai mutu ba shi ya mutu saurin nan da yake ne kai wurin nan aka zana masa zai mutu duk inda mutum ya mutu aka yi masa kawari a wurin dama na aka kaddara masa wannan kasan tana cikin jikin halittarsa na asali saboda haka nan zai mutu saboda haka kabari babban wa'azi ne makabarta babban wa'azi ce ka bi ta wurin kuma ka kalla وتزرع في نفوسكم وتزرع في نفوسكم الخوف من الله idan kana zuwa makabarta kallon makabarta yana zuba maka cikin tsoro cikin rai aljalil wa tahfaz fikum al-istidad sannan tana zaburar da ku shine tahfaz tana zabar aiko tahfaz ay fikum al-istidad li hadha al-liqa al-mahsub tana zaburar da ku wajen ku yi tanadi ga wannan haduwa wadda ita ce ta ƙarshe ba dawowa alladhi qad tafafala al-kathiru anhu illa man rahimallah wanda wannan haduwa da yawa yau mutane sun shagala daga wannan tafiya sai dai wanda Allah ya so والذين قد انشغلوا بجمع الاموال من الحرام والحلال da yawa mutane saboda ba su yadda da tafiyan nan ba suna ganin ba za a je ba koko akwai wasa a ciki sun shagala ba maganan bauta Allah sai maganan tara dukiya da haram da halal duka wa kano da ajsadihim albaliya sannan kuma maimakon su rika yin ibadoji su yi sallah su yi abun nan su yi imani su gyara tauhidin su ba su zamu da wannan ba sai dai kokarin gina jikin su kawai wanda jikin nan nan gaba zai rufe mutum ya koma yana gina jiki bai gina rai ba yana gina rayuwarsa bai gina imani ba har idan aka ce a raya a kyautata a tsere a yi ma iyaye kyautatawa a yi ma 'ya'ya sai mutum ya ce kawai shi ya ba iyayen shi abinci ya gina masu gida ya gyara masu wuri kuma bai taba lura ba bai san iyayen nan tashi karshen ta ko fatiha ba su iya karanta ba bai damu ba bai taba koya masu wani abu da zai gina masu ruhi ba ya karantar da su su rika yin sallar duha ko su rika yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk bai koya masa wannan ba amma kullun yana jingina buhun shinkafa kullun yana gyara daki ya gyara daki ya sa masa tayar ya sa masa AC ya sa masa katon jibin bango an ba da remote control ma mana rike kudi cikin jikarta kullum wallahi ranar lahira in ta je ta ga za ta shiga wuta cikume ka za ta ta ce baka taba kyauta ta mata ba saboda ba a yi mata jiki aka gina mata ba gina mata rai ba sau da aka ba shi bane babban abu a yi wancan din kuma a yi wannan a hada duka shine an yi abu an gina jiki an gina masu rai kai in ma ba a gina jikin ba aka gina masu rai in sun je lahira ba rigima tsakanin kai da su sai godiya ma dan duk da baka yi masa nan ba sai a ce ma kai ne da gaskiya a ce kai ka taimake su da kai dalili nan muka sha mun maimaita maganar nan mirara wa tikraran Sheikh Abubakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala yana cewa babu wanda ya taimaki kansa wanda ya fi kowa taimakon kansa ya fi kansa adalci shine wanda ya iya kokarin sa ya bi hanyoyin da Allah ya taimake shi ta dalilin hanyar nan bai shiga wuta ba wannan ba wanda ya fi kyauta maka shi yace wanda ya fi kowa cutar kanshi ya cuci kansa shi ne wanda ya ƙi damuwa da kan nan nasa ya ƙi kulawa da shi aka je lahira ya sa ya sa aka sa shi wuta wannan babu wanda ya zalunci kansa kamar shi haka wanda za ka taimaka in za ka taimaki mutum ka taimake shi hanyar da bai shiga wuta ba babu wanda ya fi shi ya fi kai masa alkhairi wanda kai dalilin ya shiga aljanna duk duniya ba wanda ya ma alkhairi kamar shi wanda ya dalilin baka shiga wuta ba babu wanda ya taba kyautata ma kamar shi wanda ko ya ja ka kai kamar dan duniya ka shiga wuta duk duniya baka da maki kamar shi yasa ba mu da maki kamar shedan saboda abin da yake kokari mu shiga wuta inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir to saboda mi mutane sun koma kuma suna kin adawa da shedan zaka ga mutane na adawa da ƴan uwansu mutane amma ba sa adawa da makiyinsu shedan to da waɗannan sun yi ai sama itana bi ajsadihim albaliya wa tamatta'u bi nisa'ihim suka ji daɗi nan da matan su da duwwal wa iyalihim wa amwalihim alfaniya haka suke jin daɗi suna jin daɗi da matan su dara ma wanda ma suka aura wasu ma zina suke kai suna jin daɗin suna ganin jin daɗi suke yi wa iyalihim wa amwalihim alfaniya wanda duka waɗannan karewa za su yi wata rana aka ce ya Muhammad ish ma shi'ita fa innaka mayyit ka rayu ka abun nan ɗinka a ka ce kai ko i ish ma shi'ita fa innaka mayyit kai ai ka rayu duk yadda kake so amma fa ka san wata ran zaka mutu wa habib ma shi'ita fa innaka mafariqu ka so duk abin da zaka so amma ka san wata rana za ku rabu wa amal ma shi'ita fa innaka majziyun bihi ka aikata abin da ka ga dama da shi za a saka ma amma wa'lam anna sharafal mu'min qiyamuhu bil layl wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas wadannan sune makami amma duka wadancan in kana so yadda kake so amma za a rabu wata rana ko ana so ko ba so saboda haka wadannan sun yi shi yasa aka ce wanda yafi kowa wawanci man asara alfani alal baki shine wanda ya fifita mai karewa akan wanda bai karewa ya fifita duniya akan lahira wa nasu wa ahmalu arwahum albaqiya kun ji ko wa nasu wa ahmalu nan suka ji dadi da su da iyalansu da komai da dukiyarsu a wannan rayuwa alfaniya suka manta da kansu wa ahmalu arwahum suka manta suka yi sako da rayukansu suka kyale rayukansu game da rayuwa albaqiya wallati ma khalaqaha Allah illa li tazkiyatiha wa tatahiriha wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai halatta mutum ba sai dan a tsarkake wannan ran dukkan waɗannan abubuwan da ake yi ko duniyan ko wane ne an yi ne saboda haka abin da aka sa wannan saboda haka aka ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya daga ran nan ya ba ta daraja ya kirmama ya yi mata abin kirki ta tashi ta abin nan mato kada afla wanda ko ya wulakanta ta ta wulakanta wa sammuha ai bi ta'ati rabbiha wattibako ina ku yace eh wa sammuha ai suka tashi suka abin nan bi ta'ati rabbiha na ku haka ya rubuta eh mhm saboda haka mutane suka tashi suka tsaka kirkiran nan بطاعة ربها واتباع سنته نبيه صلى الله عليه وسلم وأن سموها نيني نباتا وسموها نند أكتي التي ما خلقها الله إلا لتزكيتها وتطهيرها وسموها سمو شيني تقرا daga tazkiya duk ma'anar sumu daga sama suna daga abu ce sumu sai a daga abin sama a daga ran nan a tsarkake ran nan a daga ta bi ta'ati ne bi ta'ati rabbi da yi ma Allah da'a واتباع سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم لجن سنة من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم في المعمورات والمنهيات وجن أبو بند أكتي أعيكتا سوري معمورات manhiyat wanda aka ce a bari washubuhat wal makruhat da abubuwa waɗanda suke da rikici da waɗanda shari'a ta ce ba ta so duk mutum ya bari wa hiya zadul haqiqi wannan shine guzuri na tabbas li li yawmil mi'ad ga makoma ranar makoma yin haka abi ma'murat a nisanci manhiyat a nisanci shubuhat wal makruhat وهي الزاد الحقيقي يوم الميعاد wannan shine guzuri na tabbas ranan sakamako ranan makoma walin najati mimma fihi min ahwal da kuma tsira shine hanyar da za a kubuta a tsira min ahwal daga cikin firgici ahwal in an zo da baha'un ta babba firgici kenan tsoro kala kala in an ce ahwal to da da ha'un kalama ha'un to wannan da abun nan wato halayen da mutum zai samu kanshi daga wannan hali zuwa wannan hali daga wannan hali zuwa wannan hali kama zakara alquran kuma yadda alqur'ani ya bayyana mana fa kaifa tattaquna yaya za a yi ma ku kare kanku daga musibar lahira in kafartum in har kun yi tawaye a yawman yaj'alul wildana shiba a wata rana wadda yara kanana za su yi kurkura saboda masifa ranan da za ka ga dan karamin yaro yayi kurkura saboda bala'in abin da ya gani saboda tsoro wa inna hala taj'alu an-nasa sukara wannan ranan ita ce za ta sa mutane ka gansu kamar sun bugu sun sha giya wa ma hum bi sukara amma ba giya suka sha ba wa ghayru zalika min al-adab da wani wannan dai da za a gani abubuwa daban-daban ash-shadid masu tsanani kama yuhaddithuna rabbuna subhanahu wa ta'ala fi mahkamit tanzil kamar yadda ubangijin mu tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari a cikin alqur'ani bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim yace ya ku mutane mutanen duniya gaba ɗaya kowa ya ji sakon nan sako ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ittaqu rabbakum ku kiyaye ubangijin ku tabaraka wa ta'ala ku ji tsoron sa inna zalzalata sa'a kaga girgizar tashin alkiyama lokacin da za a girgiza kasa akan alamar za a tashin kiyama la shay'un azim lalle abu ne mai girma ka san ko Allah in yace abu babba ne abun nan babba ne ku duba fa duniya gaba daya da abun da ke cikin ta a wurin Allah ba su wuce fiffiken sauro ba to ya kake gani da Allah ya ce ma wani abu babba an gane ashe abun babba ne inna zalzalata sa'ati شيء عظيم yace yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'a ranan ranan in ta zo rana ce da zaka ga duk wata mai shayarwa zata timauce da tsoro zata timauce amma arba'at ta koma ta wurgar da wannan ta wurgar da abin da ta timauce da tsoro har ya sa ta wurgar da abin da take shayarwa yanzu kai mace irin yadda take ji da jaririnta a ce yau masifa ta sa har ta ɗauki jaririn nan ta yi wurgi da shi ai masifa ta kai musiba wata ba kullu za ta hamlin hamlaha kuma wannan tsoro zai sa kowace mai ɗauke da juna biyu a lokacin za ta haifai ko lokacin haihuwar ya yi ko bai yi ba saboda bala'in tsoro sai kawai sai bari kawai ta harko shi saboda tsoro wata ran nasa sukara za ka ga mutane a wannan rana kamar sun bugu da giya kamar sun sha giya sun bugu wa ma hum bi sukara amma ba buguwa suka yi ba ba giya suka sha ba walakin na azaban la shadi azaba Allah ce mai tsanani ta bi mauta su kowa ya firgice falyakun hadafa kullu aqilin dan haka ya zama kowane mai hankali daga cikin mu fa ya zama manufarsa minkum fi dunyahu a wannan rayuwar ta ce zama manufar kowa mazan mu da matan mu ana so manufan ta zama gaba ɗaya mardatun lahi ta zama neman yarda Allah muke yi hatta ya zulluhu hatta ya zillahu bi zilli arshi da yadda in mun samu wannan yarda ta Allah wannan zai sa Allah ya sanya mu cikin inuwa al'arshin sa fi hadha al-yawm al-asib a wannan yini mai tsanani ga tsananin zafi ga tsananin rana an dauko rana an dawo da ita kusa da kan mutane tsakanin rana da kan mutane kamar yadda annabi ya yi magana sallallahu alaihi wasallam kamar mil daya malamai suka ce menene mil mil ne na tafiya ko mil ne na mashayin kwalli wasu suka ce kamar mashayin kwalli tsakanin mutum kan shi da rana bai fi tsawon wannan tsinken na mashayin kwalli wanda ake sa cikin kwalli ba shine mil lasa nan tana tafarfasa kwakwalwa na tafarfasa kuma mutum yana tsaye kowa maza da mata mutum haihuwar mamansa ba mai ko ledan fiyo wata ba a rijiya ba abin da mutum an ce za a tashi ne hufatan hurlan sakuratan wannan gashi nan hufatan huratan yau ne hurlan hurlan babu takalmi babu kaya babu ma shayi wani wurin sai da aka ce bukman bukman ba mutum bai rike komai ba kuma ba wani abu da ke jikin mutum na sawa ba abun da ke hannun shi na rikewa mata ne sarakan jika ba mai jika ran nan ba jika haka yadda aka haifi mutum haka yake kawai yadda ya zo duniyan nan abun da ya yayyanke ma sun dawo abun da ya cire ma sun dawo shine ummul mu'minina ta ji wannan maganar ta fashe da kuka ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai wannan ranar maza daban mata daban yace ya ya binti sadi baki ma gane kiyama ba yace ai a hada ake maza da mata kowa an yi kwamba ta fashe da ta ce kai za a ji kunya ranar a ce da iyaye da ƴaƴa da ƙanana da manya da surukai da kowa duka a haɗu a wuri ɗaya tsirara yace ai ranar ta wuce wannan ya ce fa'iza ja a ce idan mai dimautar wannan ta zo mai tsawa yau mai firrul mar'umin aki ranar mutum yake gudu ma ɗan uwansa ma wa ummihi wa abihi mutum zai gudu ma mamansa da babansa wa sahibati wa bani ya gudu ma matarsa da ƴaƴansa da kullum ri'in minhum yau mai zai sha min yau ne kowa nan na abin da ke gaban shi ya ishe shi wani wurin ma cewa aka idan mutum ya gama sifan mata zo ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi bani mutum zai so ma da zai kama ƴaƴan ya bada ta kale shi dai zai bada ma wa ummihi wa bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi kai karshe wa man fil ardi jami'an duk wanda ke cikin kasa ma an ce ya bayar shi ya sha zai bada jami'an thumma yunji saboda shi ya tsira in an ce ba duk wanda ka sani abokinsa ƴan uwansa ƴaƴansa iyayensa ne in an ce ya bada su saboda ya compensating kan shi samu fa sai bada aka ce kalla amma ba zai inna halaza wuta ce kawai ba wata magana nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'ula haka haka dai qur'anin gashi nan sandaram haka za a yi saboda kowa ran nan sai ya tsorata annabawa idan aka taho da wuta ran nan nan makaranta idan aka zo da wuta wutan nan tana da linzami dubu saba'in akan kowane linzami ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in na rike da shi amma sai ta jawo su tana ƙara da an zo da wutan nan aka ce babu wani mala'ika na kusa ko wani annabi na kusa face sai ya faɗi kan guwawansa yana kuka in ya ga wutan nan ta taho mu ba shi yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya ga Aisha kuma ya dan tada kanshi da kafafunta da kafafunta ya ji hawaye sun zubo masa a fuska ya bude ido ya ce ya Aisha kina kuka kukan me kike tace ina kukan kiyama sai ya rutsa idanun shi ya bata sai kuka inda game da san ne ya kuka ya ƙara bude idanu ta ce ya rasulullah ku jama'ar annabawa wai kuna tunawa da iyalanku kuwa ranar kiyama ya shiru ya ce ya aisha kin ga wurare uku ba mai tunawa da wani kowa ta kai kawai yake ya za a iya tsira waɗannan wurare uku ba wanda zai tuna da wani kowa ta kai kawai yake samu ya tsira ya ce kin ga ranar da aka fito daga kabari aka nufi wurin hisabi tsirara kowa tsirara ba mai tunanin wai ma ya kalli kanshi balle har ya kalli wani ma kawai tunanin ya kawai ya za a yi ya sha kawai yake fata idan aka je can kuma lokacin da za a bada littattafai a raba an yi za a raba littafi kowa jira yake ga littafin nan ta ina zai zo dama ne ko hagu ne a lokacin nan mutum kanshi kawai ya sani yana jira dan ya san in ya zo ta dama alama ce ta sha in ya ga littafin nan ya zo ta hagu daga nan zai fara iko wani ma ba zai amsa ba mun karanta ba zai ba a shi littafin ba sai da ya san da ya ga ta hagu ya zo ya san da ya amsa daga nan sai wuta wannan wurin ba mai tuna da wani ya ce wuri na uku lokacin da aka gama nan za a je a hau sira'i duk wanda ya hau sira'i ya tsallaka dama daga na aisha kasa sai aljanna shi ne mata wurin kai to lokacin da za a je a taru za a hau siratin nan ba mai tunawa da wani kowa ta kanshi kawai yake ya ce ba ma wani ba mu kan mu jama'a annabawa a lokacin nan babban abin da muke iya yi addu'a mun tsallaka kowa ya tsaya yana jiran al'umma sai yana cewa Allahum ummati Allahumma sallim Allahumma sallim kowa yana kira yana cewa ummati al'ummata Allahumma sallim ya Allah ka kubutar da waɗanda za su kubuta kubutar da su sai wannan wurin guda uku kowa ta kai shi kawai yake ba mai tuna wani ba mai tunani ya ma wani wani abu kowa kokari yake ya ga kawai zai tsallaka ko zai tsallaka ba saboda aka mutane ji kafin wannan rana tabbas tana nan wa yanzu minan nawa mutum ya ga yadda za a yi tsira daga wuta wa yadkhulul jinan ya ga yadda za a yi shiga aljanna wa inna hadha la huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo babba wanda ya samu aljanna shine ya gama samun rabo wanda ya rasa aljanna ba abun da ya samu duk abun da ya samu ya koma banza كما جاء في محكم التنزيل كل نفس ذائقة الموت kowace rai za ta dandana mutuwa ko ba jima ko ba dake wata rana ne aka shekara dari nan aka da wannan sai dai a ba da labarin wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sakamakon ladar ku kawai za a ba ku ranar kiyama faman zuhziya anin nar wa udkhila aljanna duk wanda ranar nan aka nisantar da shi daga wuta shiga wuta aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan shine rabauta wanda duk bai shiga wuta ba an rabauta wanda ya shiga wuta bai samu komai ba Allah ka tsare mu wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai ba ce face wani dan jin dadi ne mai ruhi da kabiye mai zai rude kai kai kai baro tazawwad min ad-dunya fa innaka la tadri idza jalla laylun hal ta'ishu ila al-fajr فكم من صحيح مات من غير إلة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في, في الغيب تنسج ولا يدري ومن عاش ألفا وألفين فإنه لا بد من يوم يسير إلى القبر haka yace tazawwad min ad-dunya kai kokari kai guzuri daga wannan gidan na duniya fa innaka la tadri in baka sani ba ba wanda ya sani idza janna laylun lokacin da dare ya lullube kaman yanzu din nan hal ta'ishu ila al-fajr ko za ka waye gari zuwa safiya ko zan waye gari zuwa safiya ko za ki waye gari zuwa safiya ba wanda ya san wannan fa kam min sahihin so nawa ake samun mutum lafiyar shi lau an rabu da shi an kwanta bacci lafiyar shi lau mata min ghairi illati amma ya mutu ba tare da wani ciwo ba so nawa aka samu haka wa kam min saqimin mutum nawa ne kuma ya zama mara lafiya a shahinan min ad-dahr ya kuma yi zai tsawon zamani yana kwance na tajiya hasali ma har akwai misalin da aka bayar kwanaki wata tana da mamanta a asibiti jiki ya yi zafi aka kira ta daga gidan aurenta cewa wancan fa mama jiki ya yi tsanani ta zo ta tsaya da ita a asibiti saboda ta rika taimaka mata da mai jiya ta zo ita mai jiya sai ta mutu da safe kuma ita wanda aka zo jiya ta ita ta mutu ba auna ta yawa a yin haka za a zo yanzu mace ta zo haihuwa jaririn ya rayu ita ta mutu kuma jikinta ya rayu to ita yanzu ta mutu shi kuma ya ci gaba da rayuwa wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan so nawa aka samu matashi zai yi safiya ko ya yammaci a cikin matasa yan uwan shi yana ta dariya yana wasa yana kaiwa yana komowa so nawa aka samu matashin da yayi safiya ko ya yammaci kai amma samu matashin da ranar daurin aurensa ne yana ta dariya واكفانه في الغيب تنصد لا ولا يدري alhali ko lifafarsa tana can ana sakawa shi bai sani ba bai san ashe farin alawayyan da ke can wurin mai shagon can akwai nashi ba za a je a sau a ɗinke shi a naɗe shi a ciki shi bai sani yana ta dariya shi yasa matasa ake jawo hankalin su wannan irin haukan da ake yi kawai wasu su zo su zuga ku su ce ku tashi ku ta fashe fashe ku ta fashe fashe in an zo kamar yadda ran nan injiniya ke magana wasu in an masu magana sai ai wai kasar ba musulunci ake ba kai ba musulunci kake ba to idan ba musuluncin kace ba ka je ka baro wani abu aka kashe ka a banza ka ce ma Allah akan me aka kashe ka akan me kaje ka bari tunda ka san ba musulunci ake ba dan me zaka yadda ka je kai abin da zai tsiyayen ma da rai ko tsiyayen ma da da wata gaba ta ka tunda ba musuluncin ake ba ai ma mutum ya kashe kanshi da hujja ma shi da kai in musuluncin ake nan ne kake ba da ranka ko ka ba da duk naka abin kuma ka zo Allah ya ji daɗi in ma mutuwa kai daga nan sai aljanna to amma in ba musuluncin ake ba kuma me ya kai ka kaje kai abin da zai sa a kashe ka a banza ka je gaban Allah ka ce masa Allah saboda ni ka mutu gaɓoɓin nan na jikinmu kawai da su kansu an gaya mana nan mun karanta in ka wulakanta wata da gangan sai an tambaye ka dan me ka wulakanta ta kamar ta lalace da gangan ka bar gaba ka kawai da gangan ka gyara ta lalace sai an tambaye ka me yasa ka bar ta lalace da gangan baka gyara ta ba ta lalace to ran fa gaba daya ya yadda shi a wurin aikin banza saboda haka so nawa Hassan al-Basri mun yi magana ya ga matashi yana ta dariya ya wuce ya gan shi yana dariya ya dawo ya da shi yana dariya ya kira shi ya ce kai matashi dariyar ne kake na wuce na gan kana dariya na dawo na tadda kai kana dariya wai sako ka samu ne daga sama cewa Allah ya gafarta maka ka samu aljanna matashin nan ya ce a'a ya ce to dariyar ne kake ta yi haka matashin nan ya ce ba zai kara dariya ba daga yau har ya mutu ba kara ganin ya yi dariya ba akwai wanda ya ɗauki alwashi da ya ga yadda lahirar nan take da yadda ake magana ya ce to shi ko ya daina dariya har sai ranar da ya mutu ya ga alaman ya sha sannan zai dariya har ya mutu an lullube shi da lubaba ana son a sashi wasu suka ce a buɗe fuskar shi ya yi mana alkawarin ba zai mu gani aka ga yana dariya bayan ya mutu kuma saboda yanzu ya gano inda za ya amma mu fa mutum da kurkura bai yi karan nan muka karanta ku duba saukin abin nan mutum ya tashi a yini ya karanta kul huwallahu ahad so goma sun zama masa kariya wajen shiga wuta amma mutum zai tashi a rana bai karanta ta ba amma ya yi surutun awa goma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yayi so ɗari aka ce za a biya yayi so so so ashirin goma da safe goma da yamma aka ce idan ya haka nan za a biya mai bukatunsa ɗari guda saba'in bukatun lahira ne guda talatin bukatun duniya amma salati goma ya mutum wahala lissafi salati goma ya mutum wahala da yamma amma ya yi surutu buhu buhu kuma gashi da furfura ayi hukka tabihi wannan shine karshen dolanci saboda haka wa man asha alfan duk wanda ya rayu ko na shekara dubu yayi wa alfaini ko yayi shekara dubu biyu ma fa innahu la budda min min yawmin yasiru ila al to babu makawa akwai wata ranar da za a ga an wuce da shi zuwa makabarta ko ka shekara dubu ko ka shekara dubu biyu a kwana a tashi kana nan wata rana za a dauke ka makabarta ma ma qala al-layl wala budda min tulu'il fajr duk yadda dare ya tsawo wata rana gari zai waye wa mahma qala al-umru fala budda min dukhul al-qabr duk yadda shekaru suka yi tsawo wata rana sai an shiga kabari na kwanan nan sunnat bi hada Allah ya samu zama lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana Allah ya samu daga cikin bayin sa waɗanda zai masu afuwa da tsarkin su da ba dan kalimu ba سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا عقيد يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين